بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بركة مدى saduwa a wannan rana mai albarka wacce muka saba gabatar da karatun littafinmu na kwamfutu a haka littafi ne wanda yake kunshe da hadisai sahihai bisa ittifaqin imam bukhari da muslim waɗanda kuma ke kunshe da wato hukunce-hukunce na fiƙihu wato a hadisul ahkam wanda imam abdulwali bin abdulgani al-maqdisi ya rubuta shi yau wannan shine darasinmu na 49 a cikin wannan littafi kuma yau muna 22 ga watan sha'aban shekara ta 1442 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu su zo daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya a cikin karatun littafi a kan wani hadisi muka tsaya? na'am na'am a kan 181 za mu tashi yawato amma sai dai akwai ƙanin bayani rannan saboda yanayin kurewar lokaci ba mu samu mun yi ba wato bayanin hukunce-hukuncen fiƙo da ke cikin hadisi na 180 ɗin wato a cikin hadisi na 180 ɗin akwai bayan akwai buƙatar mu yi bayanin wato nisabi na zakka zakkar kuɗi wato dinari kenan a bisa dai yadda fatawar malamai da yawa ta tafi shine ana fitarwa ne bisa dukiyar da ta kai kimanin kamar dinari dinari ɗari wannan lissafin ko kuma dirhami ɗari biyu misalin dirhami 200 dirhami 200 to wannan dirhami 200 din to shine wato wanda malamai ake tunanin ainihin kimarsa da tana kaiwa kamar misali kamar a naira tana kaiwa kamar misali naira kusan miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya haka da ɗan wani abu a kai saboda yadda farashin dinari da azurfa ya ƙara hauhawa a kasuwannin duniya amma kamar shekara biyu uku da suka gabata miliyan ɗaya ne da ɗan wani abu a bana ne na ga lissafin ya kai kamar miliyan biyu har da ɗoriya kuma in har mutum kuɗin shi ya kai wannan adadin to zai fitar da kashi ɗaya ne daga cikin kashi arba'in na wannan kuɗin daga nan kuma ko da ko kuɗin mutum ya kai duk yawan adadin kudin adadin da dukiyar mutum ta kai to zai raba kashi 40 ne dai ya fi da kashi daya inda kudin mutum ya kai wannan naira miliyan biyu bisa kimar bana to ko miliyan 100 ne ko miliyan nawa ne to zai fi da kashi ɗaya ne daga cikin kashi 40 na kudinsa ya bayar a kowace miliyan ɗaya wato mutum zai fi da naira 25,000 kenan a kowace miliyan ɗaya sai kuma a ɓangaren amfanin gona akwai sabanin malamai jamhurin malamai sun da kan cewa duk wani abin da zai yi a rike shi a matsayin abin kayan abinci na yau da kullum koyaushe a yi amfani da shi kuma zai yi a ajiye shi har zuwa wani lokaci mai tsawo to wannan abin wajibi ne a fitar masa da zakka kamar burru kamar sha'ir kamar dabino kamar zabib wayannan hudun su ne waɗanda wato suka zo a cikin hadisi to bayan su kamar mu anan za a samu irin su dawa irin su gero yawa irin su masara yawa irin su shinkafa wayannan duka za a fitar musu da zakka yawa i yawa to wannan shine wannan shine fatawar jamhurin maran musulunci amma mazhabar zahiriya su sun daba kan cewa babu abin da za a fitarwa zakka daga cikin amfanin gona sai iya guda hudun nan da sunan su yazo a cikin hadisi wato su ne burru da sha'ir da burru dinnan da sha'ir suna yin kama da alkama sai dabino sai zabib wato busasshen inabi shi kenan shi kuma imam abu hanifa ya daba kan cewa hatta duk wani abin da wato yake tsirowa a ban ƙasa na daga 'ya'yan itace da wato vegetables ɗanyen kaya kenan haka duka za a fitar masa da zakka in dai kimarsa ta kai wannan adadin to za a fitar masa da zakka har irin su rake kai ko ciyawa mutum ko ciyawa mutum ya noma wacce inda ana samun wani abu mai yawa wani dukiya mai yawa a cikinta ta za a fitar musu zarka wato har irin su ganyen shayi kenan da sauran ne shi a faɗar mazhabin sa kenan amma mazhabar hadawiya su kuma sun tafi akan cewa wajibi na fitar da zakka hatta a cikin korayen abubuwa irin kayan lambu kenan da irin su rake da sauransu da duk wani abin da ya fito dai a doron ƙasa so a ganinsu wajibi ne a fitar masa da zaka duk abin da ya fito a doron ƙasa to su a wajen su wajibi ne a fitar masa da zaka su sun yi sai da inda suka saba da imam abu hanifa wadda su suna iya tabarin ausuki biyar din nan wadda sai in abin ya kai mikidarin gwargwadon yadda zai kai ausuki biyar na ga muku autuki biyar ko shi ne kamar kwano 300 sai dai abin da ya fi daidai shi ne abin da jamhurin malamai suka tafi a kai sai abin da zai yi a ajiye shi a matsayin abinci na yau da kullum kuma za a iya ajiye shi zuwa lokaci mai tsoba tare da ya lalace to wannan shine abin da ya fi ƙarfi kuma ya fi inganci ana bi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa 'ala al-muslimi fi 'abdihi wa la farsihi sadaqa wa fi lafzin illa zakat al-fitri fi ar-raqiq wana hadisin aka rawaita ta hanyar sirna abu huraira Allah ya yarda shi shi kuma yace lalle manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi ya ce laisa ala almuslimi fi abdihi wa la farasihi sadaqa babu zakka akan mutum musulmi cikin bawansa da kuma dokin sa na hawa mutum ba zai fitar da zakka ba illa zakatul fitr sai dai a cikin wani lafazin hadisin yace sai dai zakkar kono wato zakkar fidda kai a cikin bayi mutum yana da bawa zai fitar masa da zakkar fidda kai ma'anar hadisin a dunkule dai kwanci maudu'in hadisin hadisin yana magana ne akan wajabcin zakka a rashin wajabcin zakka cikin bayi ko sun kai guda nawa ne da kuma cikin abun hawa kamar yadda muka sani su bayi a zamanin da kamar yadda awaki kamar yadda zaka je kasuwa dai ka sayo akuya awaki ka sayo guda biyar ko goma haka za ka kaɗo su ka kawo su gida to da haka ake wa bayi غفر الله لنا ولكم الحمد لله غفر الله لنا ولكم kamar yadda za ka je kasuwa ka sayi ka sayo awaki ko shanu ka kaɗo su gida to haka da kai kaɗai sai ka je kasuwa ka sayo bayi kamar guda biyar ko goma ko ashirin ka kaɗo su ka kawo gida su zo su yi maka noma ko wani abu idan kaka ta yi kuma lokacin an gama girbin amfanin gona sai ka kai ka mai da su kasuwa ka sayar ka ci riba ka jifa wato shi ne a nan ana ce to babu zakka cikin bayi ba a fitar da zakkar yawo kamar yadda muka sani ita dai a shari'ar addinin musulunci shari'a ce mai sauki wadda a cikinta babu tsanantawa ga muminai dama kuma ubangiji ya faɗa wa maja ana alaikum fi dini min haraj ubangiji bai sanya Allah bai sanya muku wato matsi ba ko tsanani a cikin addini Allah maɗaukin sarki ya yi afuwa ga zakka cewa ba za a fitar da ita ba cikin bayi kamar bawan da ka hidimtar da shi cikin hidimarka da kuma doki wanda kake hawa duk wannan babu zakka cikin haka nan shanun aiki ko sun kai garma nawa inda shanu ne na aiki su ma wannan babu zakka haka nan dabbar da ka aje ta a gida kana kiwonta don ta yi kiba ka sayar wato turka kenan wannan shi ma babu zakka cikinta sai dai wanda aka saya don ta zama kamar a kadara ce ta sayarwa kamar misali yanzu idan gidajen mutum idan kana da gida ko da kimarsa ta kai miliyan 100 to ba zakka cikinsa yawwa ba zakka cikinsa amma idan sana'ar ka ce sayan gidaje ka sayar sayan gidaje ka sayar to shikenan lokacin fitar da kayi dole duk wani gida naka sai an masa kima an sayar an an abun in banda wanda kake ciki an fahimta yawwa haka nan kana da filaye kana da 'ya'ya sun kai goma ka sayi filaye kamar guda goma wancan ka sayamar fili na miliyan ɗaya wancan ka sayamar na dubu ɗari biyar wancan ka sayamar na dubu ɗari bakwai to duk wannan babu zakka cikin su yawwa amma inda sana'ar ka ce sayan filaye ka sayar ka saya ka sayar to idan kana da to idan ka tashi fidda zakka dole sai an wa duka filayen ka kima ka fidda ka fitar musu da zakkar su amma sauran irin waɗannan abubuwan kuma da aka saya kadara haka ta jin daɗi ta yau da kullum ka sayi wani gida haka ka abin nan ka sa 'yan haya da sauransu to shi ma ran da ka sayar da gidan da za ka fidda zakka ne ta shekara ɗaya rak yau عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس wannan hadisi shi ma an karɓa shi hanyar sirna abu hurairar Allah ya dudu shi ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya ce al'ajama'u jubaru abu da ake nufi al'ajama'u ɗin nan dabbar da aka ajiye ta don yin wani aiki haka a gida wacce Allah ya halatta cin namanta ko kuma shan nono daga gare ta kuma an kuma ko kuma wace an- ubangiji ya halatta hawa bayanta da kuma ɗau- ɗaukar kaya a kanta to wannan duka wacce ake aiki da ita yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jubarun wato babu komai a kanta mutum ba zai fitar da zakarta ba wal bi'ru jubarun haka nan rijiya ita ma ba a fitar mata da zakka a zamanin su su saboda yanayin yadda ruwa yake wahala saboda yanayin yadda ruwa yake wahala mutum yakan tona rijiya ya rika sayar da ruwan ga bayin Allah to shi ma wannan babu zakka cikinta wal ma'adinu jubaru haka nan ma'adanai shi ma ba a fitar ba a fitar musu zakka a cikin wannan hadisi duk da dai kuma a mazhabin malikiya ban san hujjar da suka dogara da ita ba wani ko za mu karanta a nan gaba su a mazhabin malikiya ma'adanan ana fitar musu da zakka duk wasu ma'adanai da ake tonowa a ƙasar to za a fitar musu da zakka misalin kana da rijiyar man fetur za ka rika fitar da zakka za ka rika fitar da zakka matuƙar an tono abin da adadin shi ya kai ƙimar a zakkar to za ka fitar musu da zakka haka nan gwal ko lu'ulu'u ko ma dai menene inda da ƙasa aka tono za ka fitar musu da zakka wa fir rikazi al-kumus haka na cikin rikazi akwai kumusi an san menene rikazi rikazi shine wato dafnul jahiliya abin da aka aka binne shi tun zamanin jahiliya kaga kasan zamanin da mutanen da ba su da banki ba banki yawa idan mutum ya tara dukiya su kuma dama dukiyarsu ya, zinari ne da azurfa idan mutum ya tara dukiya mai yawa shikenan sai ya je ya nemi tso- tsohuwar tukunya ya zuba wannan dukiyar a ciki ya rufe sai je cikin daji ya tona rami mai zurfi ya sa wannan tukunyar ya mayar da ƙasa ya rufe to kuma saboda ya rashin dabara irin na su mutanen daɗin kai ba dama ka sa wata alama wacce in ka gani za ka gane tunda wani ma in wannan kama in yazo ya gani zai gane akwai abu abu sai ya riga ka tone ba to da haka ba ka sa wata alama kwakwara ana nan ana nan kuwa sai mutum kuma kwara ka ɗauke mutum ya manta inda ya ajiye Mm. to shi ne to ana nan ana nan ko kuma shi wanda ya binne din ya zama bai je ya ɗauko abin ba kuma har Allah ya karɓi ransa to ana nan ana nan ya'ya da jikanu duk su zo su wuce ba a samu an tono abu mutum da ba wanda ya san ya binne in ma an san ya binne ba a san ina bane to ana nan ana nan bayan wasu shekaru da yawa wasu generation sun sai riga sun wuce bayan shekara ɗari ko ɗari biyu kai kuma sai Allah ya kawo ka wajen ka sayi filin za ka gina gida ko za ka tona rijiya an zo a karo kana cikin tonon foundation ko wani tono dai a wajen kawai sai ka tono abu idan ka tono wannan abun manzala sallallahu alaihi wasallam shi zaka fitar da humus yawa zaka fitar da humus shine ɗaya cikin biyar na wannan din Hmm. amin hadisin yana magana ne a can akan wato a sarayar da zakka cikin wato ainihin dabbobin gida da aka ajiye su don amfanin gida don ayyukan gida kamar da ɗazu muka faɗa kamar wato a saniya ta aiki ko doki na hawa cewa wa'annan duka babu zakka a cikinsu yawwa haka nan rijiya kamar kamar da muka faɗa rijiya da ake sai da ruwanta ita ma wannan babu zakka cikinta hakanan ma'adanan ƙasa hakanan sai kuma rikazi shi kuma haka ce mutum zai fitar da kumusi to wani abu ya taɓa faruwa a zamanin a zamanin magabata wani abu ya faru wani mutum ya kwanta wato talauci ya dame shi mutumin nan sai ya yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci sai ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa cewa ka je waje kaza ka tona za ka samu rikazi idan ka samu wannan rikazin ka ɗauka amma ba sai ka fitar da kumusi ba mutumin nan da ya farka kuwa bai gaya wa kowa ba ya je tona wannan gun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mara da gwanin damar a mafarki da ya je tona ko shi kenan sai sai ga wannan dukiyar kamar yadda ya gani a cikin mafarkin sai ga dukiya ya je ya tono ya taho da ita gani sai ke nan fatawar malamai to shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki ya kwatanta mar inda abin yake kuma gashi ya je ya tono to shin kuma ya gaya mar cewa ba sai ya fidda kumusi ba to shin ba sai ya fitar tsin bane ko ko ya fitar malamai kuma fa aka rasa kikikaka ga hadisi kuma ya inganta cewa ana fitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a fitar shi kuma ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar a mafarki kuma kai baka ce mafarkin nan nasa ƙarya bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi mar'ani faqad ra'a haqqa wanda ya ganni a mafarki mar'ani fil manami faqad ra'a al haqqa dalle wanda ya ganni a mafarki hakika ya ga gaskiya to inna shaytana la yatakhaw la yatakhayyalu bi domin shaytan baya shiga irin siffata ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ko la yatamassalu bi baya kwatantuwa da ni to lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani kuma gashi abin da ya gani a farkin aka ce zai tona guka za zai ga dukiya zai tona ya gani ga kuma fatawar ko da aka bashi a farki ta kuma ta warware hadisi ingantacce da aka sani sai malamai kansu ya kulle aka rasa yadda za a yi fatawar ake ta yawo da tsakanin malamai ƙarshe dai sai aka ce to a nemo izuddin dan abdulsalam wani babban malami ne da aka yi shi har ana masa kirari da sultanul ulama wato sarkin malamai sai aka je aka tambaye shi wannan ya za a yi sai ce ai wannan abu ne mai sauki sai kira mutum sai ce to abin da za a yi shi ne a wancan hadisi wanda ya inganta an samo shi ta hanyar hadisai a ta hanyar sahabbai wane da wane da wane to kaga an samu shaidu da yawa a kansa kai kuma wannan kai ma mun dauke shi kamar a matsayin hadisi to kaga ruwayar mutum ɗaya ne to kuma a ƙa'idar malaman hadisi ruwayar mutane da yawa inda ta inganta ta tana rinjayar ruwayar mutum ɗaya tak to da haka to sai a yi aiki da fatawar hadisi ingantacci da dama ana aiki da shi wannan kuma wanda ka gani kai kaɗai da sai a sai mu ɗauki shi a matsayin ruwayar mutum ɗaya to kaji sai da aka warware abu da ya fitar da kuma sun Mm-hmm. saboda haka akwai wani hadisi akwai wani hadisi wanda albara'u bin azib ya ruwaito cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wata raƙuma wasu suke sakakkiya cikin dare sai ta shiga wani ha'id wato wani lambuwa ko kuma wata gona sai ta yi ta'adi sai ta yi ta'adi game abokan wannan gonan maza'ala sallallahu alaihi wasallam sai yi magana game da ita kuma yi hukunci yi hukunci da cewa ai kiyaye gonaki da rana yana kan su masu gonan ne to haka nan kiyaye dabbobi kuma da daddare yana kan su masu dabbobin ne don haka duk abin da dabba sai ta adinsa da daddare sai ta biya amma inda rana ne kai mai gona mai sa baka tsare ba saboda haka inda rana ne ta yi ta'adin to kai kuma a laifin yana kan kai mai gona عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل من فقيل من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلكم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد اهتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما, أما شعرت أن أما الرجل سنو أبيه أما سألت عن أما أما الرجل سنو أبيه وانا حديث الشيما دي أروي تشتاني سيدنا أبو هريرة الله يدنشي يجي للي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة maza Allah tsira da amincin Allah su fita gare shi ya aiki sirna Umar akan ya karbo zakka faƙira sai aka ce mana abnu jamilin ibnu jamil shi wannan ibnu jamil din nan wato ainihin shi da farko munafiki ne da farkon sa yayi imani da baki amma zuciyar shi babu imani to amma daga baya kuma ya tuba ya tuba kuma tuban shi yayi kyau amma yana daga cikin sahabban da ba a san ainihin sunansu ba eh malaman tarihi wanda suka rubuta manya-manyan littattafai na tarihin sahabbai ba su ruwaito sunan shi ba in ban da wannan ibn jamil din an san shi ne kawai da sunan baban shi ibn jamil ake kiran shi ya ke cewa ibn jamil ya hana ya hana zakka bai bayar ba wa khalid ibn al-walid haka nan khalid dan walidu shi ma bai bayar da zakka ba wal abbas amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan abbas babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai bada zakka ba wato wai sun hana Khalid Khalid kowa ya san shi shine wannan gwarzon mayakin nan mujahidi wanda yana daga cikin wato mutanen Makka wanda suka hijira suka dawo Madina kuma suka musulunta a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin waɗanda wato musulunci musulunci ya ƙaru sosai da rayuwarsu khalid ya kasance wato ya halarci har yanzu nan a tarihin kwamandodin yaƙi na duniya ana sawa da shi kwamandan yaƙi wanda ya jagoranci yaƙi ya yi nasara ya jagoranci yaƙi ya yi nasara to a cikin kwamandodin yaƙi na duniya mutum arba'in to khalid ina jin shi ne ko na biyu ko na uku waɗanda babu kamar su saboda shi kadai ya jagoranci muhimman yaƙoƙi sun kai guda 44 wanda a kowanne kuma sai da ya nasara ƙwarai da gaske a kowanne kuma ga kamar yaƙin mu'uta yaƙin da wato ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shahada wato Ja'far Ja'far dan Abu Talib yayi shahada a wannan yaƙin musulman duka duka wato su kafiran rumawa ne sun ninka musulman kamar ninki ninki fiye da goma sannan kuma su kafiran akan giwaye su kuma muminan wani ma bai da takalmi masu takalmi ma takalmin kaba ne haka suka tawo wajen yaƙi saboda haka yaƙi ya yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga madina yana ba da labarin yaƙi yace gashi nan kafiran sun kewaye su dama kwamandan na farkon wannan ne zaidu bin harisa ya ce gashi nan zaidu ya yi shahada jafaru ya ɗau tutar ana nan ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar sun sare mishi hannu ya riƙe da hannunsa na hagu ya riƙe tutar sun sake sare mar hannunsa na hagu din yace Allahu akbar shi ma yayi shahada yace ibnu rawaha abdullahi dan rawaha wani gwarzo ne shi ma yace shi ma ya ɗauki tutar ana nan ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma gashi nan sun shahadantar da shi yace gashi nan wani zaki daga zakokin Allah ya karbi tutar shine Khalid dan Walid yace kuma gashi nan Allah zai ba da buɗi a hannunsa saboda haka shi ya ciyo yaƙi eh da dabarorin yaƙi ne da shi kala kala a wannan yaƙin wato dabara da yayi shine ana cikin haka da ya karbi tutar sai ya kira mu'minan yace a dawo baya aka dawo baya ya hada su gaba ɗaya sai ya ɗibi sojojin da ke a hannun hagu sai ya mai da su dama na dama ya mai da su hagu na gaba ya mai da su baya na baya ya dawo da su gaba da su arnan da suka ga haka suka ce ai kai biye da aka yi mutanen nan karuwa suka yi wa'annan ba su ne na ɗazu ba saboda haka sai tsoro ya shiga zuciya shi kenan ya canza kamannin abubuwa yana da dabarori na yaƙi sosai kwarai da gaske ya taba a wani yaƙi ya taba ya taba tura wani daga cikin yaransa irin irin gwanintar da yaje yayi shi shi kadai wato da farisawa ake yaƙi da suka gani da suka ga irin gwanintar sai suka ce to wai wannan wane ne kenan daga cikin gwarazan ku ko musulmai sai suka ce ai wannan ba a ma san shi ba baya cikin gwarzayen zai ce za akwai irin wan- irin wannan guda goma a cikin ku suka ce ai yace ai irin wayannan ai sun fi dubu ai ba ma ya cikin manya manyan ai daga jin haka shi kenan suka ce to sun sallama shi shi dama an zo yaƙi wani lokacin sai ya ce wa kafiran in kun isa kwamandan ku ya fito ya tare ni sai ya fito shi shi kaɗai in kwamandan ya fito nan da nan sai ya gama da shi wani ma ya fito ya gama da shi wani daga ganin daga ganin haka in ya zaɓe manyan cikinsu kamar biyar ko shida gaba ɗaya ya kashe su ɗaya ɗaya bayan ɗaya daga nan to ya karya zuciya in aka afka cikinsu shi kenan karin ɗan walidu amma wani abin mamaki shine randa zai rasu kuka ya rika yi yana cewa yanzu kamar shi ya mutu ya- ya mutu akan shimfiɗa akan gado kamar shi a ce ba a wajen yaƙi ya mutu ba yana kuka ya mutu Mm, amma fa da aka zo wankan shi a jikinsa an sa- an samu rauni ya fi ɗari uku tsakanin tabo wanda bai daɗe da warkewa ba da ɗanyen rauni ya fi ɗari uku eh ya fi guda ɗari uku tsakanin suka da kibiya da tsara da takobi amin Allah ya ƙara musu yadda to aka zo aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ibnu jamilin ya hana zakka bai bayar ba abdullahi dan Khalid dan Walid ma bai bayar ba Abbas ma bai bayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma yal ibnu jamilin illa an kana faqiran fa agnahu Allah yace ba wani abu ne ke damun ibnu jamilin ba sai dai cewa shi dama ya kasance matalauci ne sai Allah ya wadata shi wa amma khalidu amma shi khalidu fa innakum tazlimuna khalidu yace hakika ku kuna zalimtar khalidu da kuka ce ya hana ba- ya ya ki bada zakka fa qadita basa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah hakika ya bada hubusin wato kayan yakin sa silkensa na yaki da kayansa na yaki ta kubbansa da sauransu duka yayi ya bada su hubusi fi sabilillah dan ɗaukaka addinin Allah wato ya aje kayan yakin sa duk wani mayaki zai tafi yaki ya zo ya sa kawai ya tafi to mutumin da har ya bada yayi wannan tu'aci ya hana ya ki bada sadaka ta- ta wajibi ita to hakika kun zalunce shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma al-abbas amma shi abbas fa hiya aliya wa mislu ayati tazakar abbas tana kaina ni zan bada ita da kuma ninkinta ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qala sannan sai ya ce ya umaru ya kai umaru amma sha'arta shin baka sani bane anna amr rajuli cewa baffan mutum sinu abihi dan uwan babansa ne shin baka sani ba ne to wannan hadisin wato a cikin shi akwai hadisin yana nuna mana wato falalar abbas ɗan abdulmuttalibi da kuma falalar shi khalid ɗan walidu da kuma halascin tura wani ya karɓo zakka sarki ko shugaban jama'a yana iya tura wani ya karɓo zakka a madadinsa to a cikin wannan hadisin abu na farko da zamu rika shi ne a fadar wato ibnu da ikil id da yace a cikin aika sai na Umar sai karɓar sadaka yace har hiyar wajibatu awul manduba shin wannan sadaka da aka ce sai na Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake shi karɓo sadaka ce ta wajibi ko kuwa sadaka ce kawai mandubiya sai yace abin da ya fi bayyana a zahiri inji ibnu da ikil id shine sadaka ce ta wajibi wato zakka kenan domin kuwa inda a ce sadaka ce ta ta wata ba ta wajibi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zargi ibnu jamilin dan ya hana dan ya ki bayarwa ba abu na biyu da zamu rika daga cikin hadisin ah, shine faɗar sa wa amma khalid fa innakum tazlimuna khalidan amma khalid hakika ko kun zalunci khalid ko kuna zalunci khalid to wannan wato kare mutuncin Khalid din ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan mutumin da ka riga ka san shi da hali na kirki sai aka faɗi wani mummunan abu a kan shi to abu na farko da ya kamata kai shine kai amfani da abin da ka sani na halinsa na kirki a matsayin hujja ka kare mutuncinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce duk wanda ya kare mutuncin ɗan uwansa musulmi to shi kuma Allah zai kare fuskarsa daga wuta ba zai ga wuta ba wuta ba ba za ta gan shi ba a ranar lahira abu na uku shine yace wa qarisa basa ajra'ahu wa atadahu fi sabilillah cewa kharidu ya bada hubusin silkensa da kayan yakin sa fi sabilillah to wannan a ciki akwai magana mai yawa game da shin ya halatta mutum ya ba ya yi ba da hubusin kayansa na yaƙi ko kuma a'a ya dai ba da su ne kawai a matsayin sadaka ko kuma ya ba da kimar su ne ko kuma ya ba da su ne a matsayin kimar abin da zai fitar na zakka ta abin da ya fi bayyana a zahiri shine ya ba da su ne a matsayin hubusi to anan akwai sabanin malamai wasu malaman sun ce bai halatta mutum ya ba duk abin da yake za a iya cirarsa daga nan zuwa can mutum ba za a ba da shi a matsayin hubusi ba ba za a ajiye shi a matsayin hubusi ba an san menene hubusi hubusi shine kamar ka gina gida ka gina gida haka ko rijiya ko wani abu ka ajiye shi ba don neman kuɗi ba abin da za a iya neman kuɗi da shi amma sai ka bar shi a yi amfani da shi fi sabilin layi misali ka gina gida ka ce wannan gidan duk sanda aka aka samu bako to ya zo ya kwana a wannan gidan a matsayin hubus ko kuma ka ajiye wannan kawai gidan ka gina shi ne don saukar almajirai misali ka kaga wannan shi ma hubusi ne ko kuma ka mutum ya tona rijiya ya batta a matsayin hubusi cewa Allah ya kai ladan zuwa ga wani misali sadaka ce jariya kuma ilayu hubusi ne da duk wannan yana daga cikin nau'o'i na hubusi to shi abun imamu malik da imam abu hanifa su sun ce duk abin da za a iya cirarsa daga wani gun zuwa wani gun ba za a yi ba dama a bashi a matsayin hubusi amma sauran malamai kamar imam shafi'i shi ya ce ya halatta kuma gaskiyar magana abin da ya fi bayyana a zahiri shine maganar shi imamu shafi'i din dalili ko shi ne akwai hubusi wanda dukkaninmu nan duk ba al'ummar musulmi suna yi kuma ba ɗauki ba a inkarinsa misali kamar makara kaga makara ma hubusi ce hubusi ce wani ne zai saya shi shi kai ko mutum biyu ko uku wasu gurub na mutane su saya su ajiye a wani masallaci duk sanda aka yi rasuwa kawai a zuwa a ɗauki a ɗauki gawa da ita kaga wannan shi ma hubusi ne ko kuma motar gawa shi sa motar gawa ana samu akan samu mutanen unguwa su sai mota su ajiye ta kawai duk sanda wani ya rasu a wannan mota za a dauke shi a kai shi makabarta to kaga wannan duka shi ma hubusi ne kamar tabarman masallaci kaga wannan shi ma duka hubusi ne kaga kuma duka abubuwa ne da ana iya daukar su daga wani gun a kai su wani gun kamar fitila a masallaci kaga wannan duk shi ma hubusi ne to shi to kaga wannan duka a bisa ra'ayin shi imamu na maliku wannan duka ba za a yi ba saboda abu ne da za a iya cire shi daga wani gun zuwa wani gun amma fatawar imam shafi'i za a iya yi kowane abu za a iya ba da shi a matsayin hugus yawwa hujjar kuma ita ce wannan hadisin na khalid wannan hadisin na maganar cewa khalidu dan walidu ya ba da kayan yakinsa a matsayin hubusi ya ajiye sa matsayin hubusi yawwa abu na biyar shi ne faɗar cewa fi sabili din cewa ya ajiye ne don mayaƙa masu yaƙin fi sabili masu yaƙin ɗaukar kalmar Allah za a iya amfani da shi to a nan shi ne to shin kamar yaƙi na ƙabila da ƙabila shi ma fi sabili ne na ko ba ya cikin fi sabili kamar faɗa tsakanin ɗan wancan jam'iyyar da ɗan wancan jam'iyyar ko faɗa tsakanin ɗan kudu ɗan arewa ko ɗan jiha kaza da ɗan jiha kaza ko ɗan ƙabila kaza da ɗan ƙabila kaza shi ma fi sabili layi ne wannan za a iya kira shi na jihadi ba jihadi ba ne wannan duka ba jihadi ba ne jihadi shi ne yaƙin da aka fita don ɗaukar kalmar amurka duk da cewa kuma akwai hadisi da ya nuna wanda aka kashe shi saboda ba da kariya ga dukiyarsa ko ba da kariya ga mutuncinsa zuwa nan daga shi ma fi sabilin lahi ne shi ma shahidi ne warai da su saboda haka ina ganin wa ammal abbasu fa hiya alayya wa bislu wato shi ma wannan akwai magana akan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma zakar abbas tana kaina to shin wani yana iya dauke wani zakka ne malamai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake nufi ba akwai ruwaya din da ruwayoyi ne masu yawa kuma suna da rauni da sanar da cewa shi abbas din wato ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam zakar ta wannan shekara da kuma ta shekara mai zuwa cewa ya halatta kenan misali zaka iya ba da zakar ka ta bana da ta baɗi kuma abin da ya janyo haka shine wato a shekara ta takwas da ta tara da ta goma wato an rika samun wato mutane da yawa suna zuwa zuwa su musulunta don su zo su musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nada musu shugaba a cikin su sannan kuma ya ba su wani abu na dukiya ya- a matsayin su yi guziri zuwa gida yau wato ko kuma saboda yaƙoƙi da ake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ma baya samun damar zuwa sai dai ya tura sahabbai su ji su a mafiya yawan lokuta to wannan din in za a tura mayaƙa tun ka- mayaƙa kaga za a ba su guziri za a saya musu kayan yaƙi da sauransu to ana zaton irin waɗannan ah, irin waɗannan uzuran ne suka suka taso kuma annabi sallallahu alaihi wasallam babu abun a wajensa sai ya ranta a wajen Abbas ko kuma ya sa Abbas din ya ba ya ba da zakarsa ta bana da kuma tabadi sai a yi amfani da wannan din dan biyan waɗannan muhimman bukatu yawwa ko kuma har ila yau wannan yana nuna wato falalar shi kansa a- a- Abbas din dan Abdul Muttalib tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya ne ko shekara biyu wato an haife shi da shekara ɗaya ko biyu kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma da shi da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam baban su ɗaya an taɓa tambaye shi wai shin da kai da annabi sallallahu alaihi wasallam waye girma wani ne mai ku ji lafazi irin a wato ladabi irin na sahabbai sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine babba amma ni an haife ni kafin shi da shekara ɗaya Mm. ka ji fa Eh. kaji ladabi irin na sahabe wanda eh kwarai da gaske wanda wanda mu a yanzu mutane saboda rainin hankali irin na mutanen yanzu wani malami mai daraja ko wani mutum mai daraja sai ka ga mutane a na ga wani ne eh eh, sa'an su wani ne fa kanina ko kuma yaron da aka haife shi a gaban mu kaza kaza kaza kaza kan da yana karami fa mu muke kaza da kaza da shi eh Eh, to to- to- to kaga wannan duka kamar nau'i ne na cin mutunci wanda kuma shi mai faɗar hakan rashin mutuncin kansa yake dawowa domin in wa- masu ganin mutuncin shi wancan malamin in suka ji ya faɗa haka to kuma maimakon ya zamto mutuncin mu- malamin ya sauka a idansu sai dai mutuncin shi wannan mai magana eh, ya zama ya yi ƙasa a idanunsu Eh, to amma kaga ladabi irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Mm. amin saboda haka anan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci insha Allah sai ranar alhamis za mu rufe wannan karatu sai kuma Allah ya kai mu bayan sallah insha Allah za mu rufe za mu ah, wato za mu ba- za mu tafi hutu kuma mu fara wani aikin kuma za mu rufe wannan karatun sannan kuma a fara tafsiri in Allah ya tsayar da Eh. da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa da muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya amfanar da mu baki daya Allah ya wannan gari namu albarka Allah ya saka wa liman da alkhairi malumanmu mu na wannan gari duka Allah ya saka musu da alkhairi rayuwarsu da matattunsu mu kuma Allah ya inganta rayuwar mu kyauta karshen samu cika da imani Allah ka biya dukkan bukatun ka kare mu daga dukkan sharuka da bala'o'i na duniya da lahira to na'am akwai dan uwa ɗalibin wannan makaranta tamu wanda kullum da shi ake ake karatu a yarsa ta rasu ɗazu a Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya nauye mizanin mahaifanta da ita Eh, mu kuma idan ta mutu zo Allah ya samu cika da imani Allah ya kyauta ƙarshen mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.